إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata goma ga wata na zulƙada hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin ga watan biyar dubu biyu da ashirin da uku yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da ashirin da biyu cikin littafin bulugul mara sati da ya gabata muka ce da ashirin da biyu amma da ashirin da ɗaya da sati da ya gabata كان يوني إن شاء الله ودرسي من التهديد لإشتغل البيوت كلها بقولوا لنا مرة إن شاء الله kenan sati da ya gabata mun kawo ƙarshen bayani na kan al'adahi wa ɗaƙiƙa da muka yi bayani kan layya da suna wani uwa masu jin mutu hanyar sadarwa ya yi ko tambaya da dama dai karshe dai ɗaya ma ya da shi ne amsa tambaye neman dalla-dalla ke na shi yawa menene ya tambaya cewa mutum ne yana da ƙaramin ƙarfi ina ga layyan ma ba rago bai saya ƙasa da rago ya saya kuma matan biyu ne ɗaya da iya takwas ne ɗaya da iya biyu ƙanana to yake tambayar yaya ne wajen rabon wannan layya na ba shi amsa a kan cewa al'amuran layya iya da matsayi na ibada ba ciyarwa ba ne ba wanda za a ce a yi daidai da wannan da wannan a auna daidai a bada wasu da yawa da kuke ganin layyanan ta larabawa ko wasu ma daga turai duka malaria suke turowa a yanka a wata ƙasa gaba ɗaya ba su ga naman ba da haka kenan ba abu ba ne ba na wanda za a ce daidai da daidai na ce mishi ka yi ƙoƙarin ba kowace daidai buƙatar ta kurin tunda na akwai yara can babu yara a ba ta daidai buƙata amma ba ba ne ba na ga cewa mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi tara amma rago guda yanka gaba ɗaya sai da cikin sabo yake cewa asali layya manzala yana raye mutum zai yanka rago da shi da gidan shi gaba daya ya ce daga bayan da abin ya zama kamar alfahari kaje ga raguna kowa abin ya yawa amma farko kurin ibada ce wanda kurin kai ka barkar iyalan ka duka guda a safar ya ce daga bayan abin ya koma kamar alfahari kaje ga raguna sun yawa amma bane na ibada kenan akan haka sai sake bi domin tambaya tumar idan aka raba gida biyu aka ba ita ɗaya mai ɗaya biyu gida ɗaya aka ba mai ko gida aka ba ta kashi uku shi ne na kyale shi ga duk abin da aka tambaye ta yawa na gaya maka ba mara ruwan da kuma zan zara ba maka na zara ba maka wani gida biyu gida kaza a ce wannan aiki da kuma kyale shi ya wani zai yi amsa shi gaji wannan shi ne magana ta wannan ɗan uwa na fata kenan iya jimu kuma sai magana ta wajibcin suna da layya kun ce saɓani da yake da shi a kowanne akwai saɓani a wajen malamai na kan layya wajibi ce ko kuwa ba wajibi ba ce ba suna ce mu'akada haka suna ma da maka diba kowanne akwai magana mai tabbatarwa da ƙarfin al'amarin la maka ce da maka diba ɓangare na mutunci da zamantakewa ɓangaren suna kuma abu ne wanda guda ake yi shi ke na yaro a ƙare ta yana abin da yake biyowa ba na aibanta yaro dalilin ƙin yanka mai suna kuma da ƙarfin dalilan na ɓangaren suna shi zama garin da cewa misali da suke badawa rago guda ne ga layya ga suna ya ce a gabatar da suna a kan layya a ina ne ake haka misali an arzi yaro kahin sallar layya a ana bai ta zawo ko to a nan kadi ba kahin layya ta hauka suna ya hauka bayan kahin suna tunda dai laye ba ta zo ba sunan ya zo kenan laye ta hara suna ya hara hawanka kan wannan ɗa da ka samu a kona ma a kan kan haƙin wannan ɗa ka yanka shi kenan tuni yaro iya da ragon shi ya ka nemo na layya bayan haka kuma kullum musulun da wani mai sauki yakan yi akwai mutane yan ata gudunar tsoma ko neman ya ba ta maka in ya dace da suna da layya ai kai ne mai yankawa ka san niyyarka kurin ka yanka rakonka duk mai tambaya ta sai gumi ne layyace ko suna na ruwanka na ruwanka Allah ne ke wata ne da Allah ne wani biyar ne ba na kamar ba ya yanka maka ya ce wata wannan da sunan ne ko na layi ba ruwanka Allah aka makon ciki sai to aya nan kuma da ya tazo anan shi muka magana da matar da ciki laye ta zo ka san abin za a yi waya ya zo ko bai zo ba ka san ba wannan Allah zai hore maka kayan lokacin ko kayan kima Allah ka kaure bai baka ya yake da abin da kake ci ban ka sanin ka kai ka kai ma dan ya zo ya zo dole wani na majahul ko yanka yanka da yaka Allah ka so ma Allah hore كتاب الأيمان والنذور كتاب نبيان أيمان كما أشي معنى يمين daga jam'i ne na rantsuwa da su can da ɗan za a rantsuwa sai an kama hannu da hannu an riƙe tufa a rantsuwa ta sa magana yamin shi dai ya faɗa shi da rantsuwa din da a kayan musulunci akwai rantsuwa da rantsuwa mutum zai magana ne ya karamawa ta da wani abu wanda yake girmamawa ya rantsuwa da shi kan wani abin kaza gaskiya ne don a yarda da magana shi sai ka rantsuwa karama magana ne kana neman a yarda da magana ka idan mutum ya wani haka abin yake kuma nuzuru jama'a na tarbi ne musulmi ka ce addawal ko ba kance ka ce na ɗora ma kaina kaza asalin wanda yake masharu kuma wanda yake abin yabo ba kance kurin haka ta ce kurin na ɗora ma kai na zan yanka dabba kaza don Allah kurin zan yanka dabba rago ko saniya kurin kurin na ɗora ma kai na zan yi azumi kaza don Allah kurin shi ne wanda ake magana yabo wanda bai da matsala wanda yake da matsala kuma in ka yi shi dole sai ka cika cewa idan Allah ya ban kaza ko wani na ya warke ko Allah ya ban ɗa kaza ko Allah ya ban haihuwa don ka ce gama da Allah in ya baka kaza zan yi kaza to irin wannan ba a bukata shi kun bai wa maganin komi amma in ka sama abin dole ya kai annan sanar sanar ke cewa da tun diru fa inna nazara na rudu min nazar shay'a kan ku yi bakance ma kan ku yi kaga ba bukata shi ne ya ce domin bai aure shi ke yi ce Allah ya ban banda zan yi kaza kama Allah dan kame zan kame azumi ba kaɗan faru Allah da ka ba shi kame azumi kai kankawa wasu shi suke a sana abin idan ka ce Allah in ka ban kaza zan yi kaza kama Allah ya kawance abin nan kame shi kama ka ta da babarin ba kai ba ma Allah kan ba ma ta da dabi kama Allah Allah barin ba ka kenan ka ba kai ba su suka ce kenan bai wata fa'ida Allah barin ba ka kenan ka ce Allah ya ba ka za ka ba shi za ka mishi Allah bai bukata shi yasa zan ga cewa la tunziru kafu nazar nazar ke mai irin wannan da zaka ce Allah in ka banka zai kaza kafu yi shi ma annabi wannan nazar da rubutu mun kaza shi ce bai fa'ida ko mika kaza ita inna ma shi istakhrij min al-bakhil kun wani abu ne Allah ke buddawa a hannun marwaci da baka bada ba sai ka samu ka samu kun marwaci ne baka bada ba annabi ce Allah hudo nan buganin ka amma wannan nazo kina ka be ma magana kun naka din ba a bukata ka ce Allah ka ban kaza baka budari ki ma ba wani ne cikin ibada ba wani abu na kware annabi ta ma ka kuyi kun kan ma kai Allah bai bukata shi ba ma Allah ba ka to amma duk da haka idan mutum yi irin nazarin in ya samu kuma wajibi ya cika wannan Allah abin kwarai ka kaɗa wa makarka wanda ba tsara maka ba amma wanda ake yabo abin kwarai kullum zai yi kaza don Allah azumi ne sadaka ce kullum zai da Allah wannan shi nazarin da ake bai da matsala to yanzu wannan mas'aloli guda biyu su ne wannan babu ko kitab ke da yi masu magana kan abin da yake da alaka da rantsuwa abin da yake da alaka da bakance za mu ce ko addawa to la mu rike ka mu shiga masarar tsuwa nan iya magana ne akan ai shari'a idan me sakamakon wanda ya rantsuwa shin zamu ji me sakamakon matsayin rantsuwa kuma da sakamakon wanda ya rantsuwa kan wani abu rantsuwa ta yi da tana kamawa ta yi da kullum rantsuwa hudu ce mutum yakan yi rantsuwa irin kurin ciki na iwon layi la wallahi irin wannan misali kun cikin yara wani kana la ilaha illa wallahi sai ka kana ciwon kai ma kana misali sabo ne mutum yayi wannan kai ce wallahi kaza da yawa mutum laraba suna yi ma muna yi kurin sabo kace wallahi kaza kaga wannan kurin gwaji kai ba da niyyar rantsuwa ba kurin baki ne ya saba da yi wallahi la wallahi haka ne wallahi la ilaha wallahi to irin wannan rantsuwa ba ta daga cikin rantsuwa da ake maka fara wadda kurin ba niyyar rantsuwa ba kai haka ana kiranta kuma akwai tana cikin layin lagaulemi haka rantsuwar da za ka yi misali hin tsanka wani abu ko na bai yau ka ni tsakanin da Allah ina tsamanin haka ne aka yi in ce wallahi wancan wani ne ko wallahi wancan abu kaza ne da na tsakanin da Allah da hudu na tsamanin haka ne sai bayyana da ya zo a shi ba shi kin bane tsamanin da nai ba haka ba ne to wannan ba a kama ka da kanta a kanta la yi wasu kuma lafi da wasu amanin kuma lafi da wasu kuma ma katon ayyama Allah bai kama ku da daga wasu shi na kawai da mi rantsuwa ta kai kai bayyana abin da kan ba haka ba ne kai ba da gama kai dan da dan a kai tsammanin haka ne zai zo ba haka ba wannan rantsuwa ba ta da wani kafara ko da mai karantse ko da ƙur'ani karantse ko da mai karantse ba wani abu da ya hankalka irin wannan rantsuwa ta tsammanin kaza sai ya zo ba haka ba ne wallahi na baka shi baka ba shi ba ba dan gambe ce baka ba kuma sai ayar da Qur'ani Qur'ani ya ci shi to da bari na al'ada na jahiliya ba rantsi wa kan kuskure ne wa Qur'ani ya ci shi a in dai kare da ya rantsi iya tsammani haka ne sai zo ba haka bane ba dan gambe ba rantsi kaza bace ne wannan ba magana kafara kanka ba ko yana mutum kai alfurin wanda da kai hidda Allah na maka abu haka bane ko da ba haka bane ba wani rantsuwa ta cika ko qur'ani ya cika da akwai matsala masalar rantsuwa da alqur'ani akwai masu ganin ana yi akwai masu ganin ba a yi ganin akwai dalilai kamar albani cikin sunan sahiha ya kawo masala rantsuwa da qur'ani ya kawo ruwa ta bayani haka sai ibnu mas'ud na cewa sai ibnu mas'ud ya tabbatar da rantsuwa da qur'ani yana cikin sifar da cikin sifofin Allah ke yanzu akwai rantsuwa da qur'ani ta kama to amma wai ko shi kin kai ai mutanen mu anan an sa rantsuwa da ƙur'ani wani abu na musamman na canji a kuturci a yi kaza a yi kaza haka aka ɗoka wanda yan uwa manzan ba a yi ba rantsuwa asalin rantsuwa ba a sanar da rantsuwa ruwa a duniya su allah kama ka a matsayinka na mai imani da kai da wanda kake ma rantsuwa wani yauni ne za ka ɗokan ma kanka na taɗewa na asara in ba haka ba ne kurin shi ne kenan ba annabi a gaban shi annabi zalla yana raye za a zo a yi rantsuwa kuma rantsuwa ta kariya iya raye kuma mutum tashi lafiya ta yi shi har mutum sun yake cewa dan kakkai tsammani ita malantana haka mutum da yamini wani gaban adaman da au ya kace ma dai malar ruwa da duk wanda ya ci haƙƙin wani da rantsuwa ta kariya ka ci wanki da mutane kaka ce wa ka ci ka ci banza da karin tsayan baka a'a zana ta cewa mutum zai zo ya yi rantsuwa a waje na zan yake zahirin magana kenan ba a shara'anta rantsuwa ba wai a nan farko yadda ya rantsi kan haka da yake ya mutu ya kuturce shi ne ke na ƙarya yake a yakan yi rantsuwa ta ƙarya ce kuma Allah ya da ce lahira kuma a maki Allah ya so kama shi ina fatan a wurin Allah da shi ne ba a yi tafi don kai tsaye a ce an yi rantsuwa Allah kama mutum za a zama zama ce tabbas cikin akwai mai ƙarya kuna hana kada akwai mai ƙarya tabbas kuma Allah zai kama shi shi nan annabi ya yi da zahiri a takaice da kenan ko da ƙur'ani ko da sunan Allah ko sufa Allah kurin rantsuwa wani abu ne ake yi don tabbatar da wata magana almuhimmi dai kenan mutum iya rantsuwa ba da niyya a wurin abin da ya rantse da gaske iyaka haka ne sai zo ba haka ba wannan rantsuwa Allah zai kama ta aka ta cikin lagos ko ko rantsuwa furin hoto ba da yawa mutum zai rantsuwa wala da gaba zai dama ba ne tafi kun ta hoto ne to irin wannan rantsuwa ta fitowa ba da niyyar rantsuwa ba kai Allah bai kama ka akan ta mata kafa sai rantsuwa guda ita ma wadda take da rantsuwa ce ita kuma ta huce magana kafara sai tuba kurin da Allah yamin al-gamus tana daga cikin kabira wani a kuracin sayar bukari wani zai yara kurba kawai zai yara sulallah malka ba'ir ya ce ya mu zana mai ka ba'ir yace al-ishraku billah tusumma maza yace uqul walidin tusumma maza yace walimin al-gamus naga cikin marawi kin amma Abdullah bin Amr sai yake cewa huma ma min al-gamus shin za za mu kana gaban shi za mu ga waya gaba me min al-gamus shi ne ce mutum ya rantsuwa za mu ga da kan shi akan kaya ko kenan rantsuwa ya min al-gamus tana cikin kabira wadda ba ta kafara sai tuba kurin da Allah tuba ci kun da tuba Allah kurum ba kafara ga magana sai ta wuce magana kafara kabira ce ba sai ka tuba ga Allah nan ba ta da kafara rantsuwa da ake ma kafara ita ce na rantsi da kaza da Allah ne siffar Allah ne zamta sunan Allah zamu ce kai rantsuwa zan yi kaza a gaba ko na rantsi da Allah banna kaza to inda kace ka rantsi da Allah zaka yi kaza sai baka yi ba nan kafara take zauna na rantse da Allah banna kaza sai kai nan da ake magana kafara amma duk wannan uku na warko babu kafara isu biyu na warko rantsuwa kullum ta zama furta baka yi niyya ba ba magana kafara rantsuwa ta biyu kai rantsuwa kana ga abu kaza ne kuma zo ba haka bane ba ba ta kafara rantsuwa ta uku rantsuwar ƙarya da gangan ka rantse da Allah kan ƙarya sai kafara ba ta da manahaitu ba ba ta da kafara rantsuwa mai kafara wanda za ka yi rantsuwa zai yi kaza ba ka yi ba ko banna kaza sai ka yi su ne ake ma kafara na ka gane ko wanda shi ne karatun zama insha Allah sai ya fara cewa an ibn umar radiyallahu anhu ma a rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka umar ibn khattab fi raqab wa umar ya halif da abi فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه ابن مكبر الأباري cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ana cikin tahiya adraka umar khattab annabi ya baya sai su ko umar an yi wani abu ya laulawabi laulawabi na rutsi da babana kuma zai rutsi da baban shi haka suka saba yi tarbiyya wallahi na rutsi da babana shine jin haka shine ce umar ce adaka umar bin khattab fi rakaba nabi ya iske umar cikin wasu fatake wa umar ya halifu bi abi umar yana rantsuwa da baban shi fanadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira ya kira ala zai ja hankalinsu a kan su kawo ka kalma ala tambi ne a ji hankalinka za a ɗauta magana don ka shura ba ci ala yare a hausa ake kawo ala ana ta ku shura da wannan kamar tafsiri ne kalmar ala a hausa ce he he ka kuwa zai ku he he shi ne mutum zai zai ce shi ne kamar kama ala ana yin ta don a jawo hankalin mutum ji mai zahu ala kula halin dai ya nabi kamar ala ya ce musu inna Allah ya na haƙun an ta halifu bi a bayanku Allah yana hana kuran tsuwa da uwayenku ya ce faman kana halifan wanda har ya kama zai rantsuwa falle halifila a wajen samuki don har ta kama za ka yi rantsuwa to ka yi rantsuwa da allah ko ka yi shuru ka karas ɗayan biyu ko ka rantse da allah ko ka karas amma in har rantsuwa za a yi to ana rantsuwa da allah ne ba a yi da uba ko uwa ba a yi da uwa ba a yi da uwa wannan ruwaya kenan tana karanta da mu cewa dai ba a rantsuwa da kowa sai Allah wannan ruwaya Imam Bukhari ya rubuto ta haka Imam Muslim ya rubuto yace wa fi riwayati li Abi Dawud wal Nasa'i an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an la ta'lifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala ta'lifu billahi illa wa antum sadiqun abinda yake ruwayar abu rage bar labari yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da marfu'an cikin annabin naka dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce la tahlifu bi aba'ikum kafuran sai da uwayenku maza wala bi ummahatikum kafuran sai da uwayenku mata kun ba rantsuwa da uwa ko da uba a takaice wala bil andad haka duk wani kishiyar Allah duk wani abu da ba Allah ba wannan shi ne wata ranar sarasar ke cewa muna hanyar bilata falakun la'ila indalla amma ƙara ta alau ƙari lokar falakun saddaq cikin sarrafa kara kwarwa ne wanda zai ga yake ce masa habai duk wanda cikin rantsuwa ka ce wallata ƙarar da lata ko iblis ya ce dole rantsuwa da lata kai tsaye ka fara ka ka ce la'ila illallah ka kai wani abu shirka wani nau'in shirka ne ka fara wanda ko da wasa ka ce mimi a zamta hausa takwaran gwata aka muke ba takwaran gwata ko a rayu haka suke ta ko da wannan dana to duk lokacin da kai rantsuwa da wani Allah ka fara ka kai tsaye ka ce la ilaha illallah ya ce wa man kala ta'alu qamiruka zo mai modi zo mai fare ka sama zo modi zo mai modi to ko ba modi akai ba annabi ta kafara ka kai sadaka wani abu ko baka yi wani ba ba wa san modi zo mu zo mu modi kana ba cikin wata zo mu modi zai yi kuma annabi ta kafara ka za ka fita daga laifi sai kai sadaka wani abu shine kafara ka kafara rantsuwa da wani Allah kai la ilaha illallah zo mu modi kafara shi kai sadaka wani abu ba kai da maka babu da Allah wani kenan magana ta ba a rantsuwa da kowa sai Allah ko cikin kuskure ka yi rantsuwa da wani abu ta saba rantsuwa ko a radu ko ta kwaran kwatsa ko na dar domin duka wannan ba a rantsuwa da kowa sai Allah babu wata aradu ko ta kwaran kwatsa ko rantsuwa da dare wani ma ta kabarin baban shi ya ta kabarin baban shi wasu ma jahilai da ake rantsu da rawanin cikin garin su ba rantsu da tsumma har tsumma ke rantsuwa da sakarci tsumma ne maganar da shi rawanin sakin da rubutun mani kenan ba rutsuwa da rawanin kowa kurin allah ta kama za a rantsa sai ce wala ta halifu billah illa wa antum sadiqu kan ku yi rantsuwa da allah sai akan abin da kuke gaskiya ne nan kashe ne kanka yi rantsuwa ta karya kuma kanka yi garajen rantsuwa ka tsaya ka tabbatar da abin haka ne ba wasa wannan da kai wani wafa zuwa imanu ba za mu ga gaba cewa Allah ce wafa zuwa imanu ko kiyaye rantsuwa ba a san yawan rantsuwa kiran dai wayannan ruwayoyi sun karantar da mu da cewa ba a rantsuwa da kowa sai Allah ya ka rantsuwa da Allah da sunan Allah ne da sifa Allah da ana rantsuwa an ta kama za mu ga ruwayoyi kan haka a gaba insha Allah wa ana kuma wannan ruwayoyi da suka ganta ba mu ga dama wannan mutum Allah ne wannan kima ya ganta وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم me wannan ruwaya biyu take karantar da mu ta farko cewa abu rage ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaminu alama yusaddiquka bihi sahibuka rantsuwarka akan abin da abokinka zai gaskanta ka a wata ruwaya al-yamin alamiyatul mustahali rantsuwa tana kan niyyar wanda ya rantsuwa ne malam magana wannan ruwa ta musulmi za mu zo gaban shari'a ko gaban alkali za mu ce zai karanta ko in tume ka da kaza ko ya ka ban kaza ina ban ka na rike ka to ya kai rantu ta hince wala ban na barin ka yi karan to ka mutane akwai dabara zai misali in ce karan tsaye za ka ba da ra'a da mishi zai muna ne talata ko an samu digiri alamin shi idan bana biyu sai ka ce to kai bi rantsuwa karan sai aka kare amma da miji ta sama ko ta kuma ka ce ta bani ai alamin shi ji ko to ba aiki da ta miji naka wanda ya rike kai sa karan tsuwa ana aiki da abin da yake niyya kaka ka ce kai da shi ai kai da alamin shi ta nemi zawa ai shi ta da kuka ban alamin shi wannan alamin shi an sa alamin shi wannan ke ni me zawa baka ta kanin da alamin shi kace ai ina ni ta wata kadan watan gaba ne ko wata badiya duk ta alamin shi ce a ba da akan wanda ya dinka ka gairar zuwa akan abin da yake niyya gairar zuwa baka wuta ka ce gawa ban tawili dan ya dauka cika da a ne da ka ce a abin da akan abin da wanda ya karatuwar ana aiki da akan menene ne doka don kare yaudara ta mutane da zai rantsuwa ya yi tauri ya wani abu ke ne ba haka ke ne ba a so ce ai shi kaza da muku lauya an ce kaza kaza nake ne da ce ba ai ba ina ni kaza ne ko na ce ni nayi kaza ne ka tawo abu to duk abin da ka rantsa a wajen rantsuwa mutum sa ka rantsuwa to kai mai rantsuwar za ka yi rantsuwa ne akan abin da wanda ya sa ka kai rantsuwar abin da yake niyya shi yake ake shi in ka gaji ko gaja kake kurum eh baka baka huta duk da ina ga imamun nawawi rahimahullah iya kawo cewa idan an kai ka ne gaban shara an sa ka rantsuwa amma mutum kurin haka rantsuwa ce ba wanda ya sa shi rantsuwa to anan ba a kama shi wannan magana tunda ba kai ba sa ya rantsuwa kurin ko sai kurin shi kare shi kurin za a yi da abin da ke ni anan tunda ba kai sa ka yi rantsuwa ba amma in dai za a kawo ka a sa ka yi rantsuwa to rantsuwa ana aiki da wanda ya sa ka rantsuwa me ya yi shi akan haka za ka rantse baka juya ka mai tawili ka yaudare shi shine yaminuka alamar saduka bi sahibuka rantsuwarka tana kan abin da abokin abokin da abokin da gimarka wanda ya sa ka yi rantsuwar kenan a kan abin da ya nuna shi sai sau da yawon aka yi zalunci mutane wurin shari'a sai a zalunci mutum kuma a ce kun wayar zinan cikin masu wuraren wata ke irin wani abin cewa an tuhume ta an kai ƙarar ta yi ƙara a kan tuhuma da wasu kamata sai alƙalin ya ce wai ita za ta rantsa tuhuma bayan su kuma sun yi tabbata su mata tuhuma wa ma ya taron su an ba haka ne ai wanda ya tuhuma shi da rantsa abin da haka ne sai sun ce mata mayya ce me hujja ta mayya ce suka hujja ma ce kuma a mata kuma ta ƙasa da wata rantsuwa kuma mai zama da yake cewa albayin da alamun da yiwu walamin da alamun sarka wanda ya yi da'awa kaza shi zai kawo shaida in bai shi kuma wanda aka tuhuma shi ne an haka shaida sai ya rantsuwa in ba shi da shi da shi wanda aka ce kaza ne wanda bai kashe da kai ka zo zan kare ka wajen da'awa ta kaza na wanda za ka ce wannan abin haka ne a hannuna kuma yake alƙali ce to da kace da ka ne na shaida na ka ne a ban da shaida amma na wani tabbas ya ka zama tabbas kun na wani ka ce ayi na sani sai za ka yi ko ka bani to in ba tsoron Allah ya ce a ƙarya kake kun na wani alƙali ba da zai ce ni da ke hannuna tun da ina kokarin abin tun abin a hannuna ga shi alƙali ya ce to kai rantsi kai rantsi da ke abuna ni da lahira da rawa ni da lahira da rawa haka wani musulmi da bai gudu suna mu'amala da behuda da musulmi sai wannan behudan sai yau da rubuta musulmi ai wannan wannan gona ta wacce ba ta kamar shi so da kan shi shi saka aka zo wajen annabi sallallahu shari'a kana ce to kai da kace taka ce na shaida a ban da shaida tsakanin da shi ne yace to kai zaka rantsuwa to zan rantsuwa yace ya rasulullah wallahi mai zai rantsuwa shi magana mutum banza ne rantsuwa ne shi ne magana da rasulullah rantsuwa banza ne annabi ce mun ba mu zamu yi wannan ba mu na abin yi maka amma ci zai ne mu da baki ne kenan tana baka shaida sai rantsuwa kun ba shi zabi a rumtan ka tsakanin kai da shi kenan ana mutum to yanzu dai nan mun ji dai rantsuwa tana kan niyyar wanda ya sa ka rantsuwa wa an abdurrahman bin samura radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa idha halafta ala yamin fara'aita ghayraha khayran minha fakaffir an yaminik wa atadzu khayr muttafaqun alayhi وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير وسنادهما صحيح آه رواية عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يكي شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن صلى الله عليه وسلم ياتي وإذا حلفت على يمينك an kai karantsi a kan wani abu na rantsuwa na rantsi da allah zan yi kaza misali na rantsi da allah sai na bige wani ko na rantsi da allah banda ƙara taimaka ma wani kaga dai wannan ko ne ba mu da kwarai to ni na riga na rantsi sai na bige wani kuma san bigewa ko zalunci ko ba ta zamantakewa to a irin wannan baka ce ai na riga na rantsa shi ke na bige shi na rantsuwa ai na bige shi wannan na rantsuwa ko ai na rantsa ban ƙara sai maka mawali na riga na rantsuwa shi ke na rantsa shi kenan kenan din na rantsa kenan dole kurum dole an bashi kana ni da shi mun kare na rantsa to irin wannan kai wannan rantsuwa sai kaga a gaira kharmina ki jira da shi alkhairi ka san dai bigewa san shi bige shi alkhairi rishin taimakawa kaga taimakawa shi alkhairi to irin wannan kaka ce na rantsuwa ya ce fakafir a yamini ka yi ka fara wannan rantsuwa wa a tana zuwa ka yi abin da ke shi ne alherin kaka baga kuma ka ba da ke ko ce na rantsuwa ƙarin zuwa gidan wani ziyara ta nan wanka ne zumunci ka yake to ka yi ka fara ka je gidan na shi shi ne wata lafaz na bukari ka ce fa'atin lazi huwar ka je ka yi abin da shi ne mai alheri وكفر عن يمينك كفارة رتبك نعم mai cewa na rantse da Allah ban da taimaka mu wani ko ban zagiran wani maza ka tuba yake cewa dogewarka akan akan rantsuwa ka ce dalilin kai rantsuwa kuma alhali rantsuwa ce kai ta kuma ka doge akan yin akan kin kafara ya yi laihi a kan taka rantsuwa yi mana magana gwanda in keta rantsuwa ta laihin taka rantsuwa laihi na ko amma laihin dokewa ta ce aikin da ranar ce banda ka fara kwanan ka tsaya ka haka nan ya ta alheri wani laihin babban laihi babban laihi babban laihi cewa tun da ranar ce rantsuwa ta hana ka aikin alheri cikin baka tsaya to laihi ne gwanda ka taka rantsuwa ta shi na alheri wanda ka keta da kawai ka je kai kafara shi ne alkhairi shi ne haka zai yi baka ce kaka dogara akan rantsuwa ta hana ka ake alkhairi kuna da kai yin haka shi ne zai ka ce tun na rantsu shi kenan ka yi abin da ka ce baka kai kafara shi ne musulunci wa fi ruwata da abi dawud fa kaffir an yaminik summa atil ladhi huwa khair kai kafara rantsuwarka kai abin da yake shi ne alkhairi to duka dai lafazin da ba da ko ne dai danta wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamin faqala in sha Allah fala hinsa alayhi mutum yazo ya rantsuwa na rantsa da Allah banda zuwa gidan wannan insha Allah kuma dauka wannan na rantsi da Allah gobe zan ba kaza insha Allah ni na sa insha Allah wani ciki to ai asali mun bayani baya za mu zo a gaba in na ce na rantse da Allah banna kaza ko zan yi kaza in ban yi ba ai na kafara ko to amma idan na sayo insha Allah ko da ban yi ba banna kafara magana ke wallahi wallahi ba zan gidanka wallahi insha Allah wallahi ba zan gidanka insha Allah tana san wannan insha Allah ta kare mini yin kafara ko ban yi ba nan za mu muna kuma magana ta kafara amma shin daidai ne daidai ne kai ƙarya in damun da kai ne kai ne don kai zara gwada da kuma zara insha Allah ko ga ko ba kafara me kai a nan ka saba alƙawari ko saba alƙawari daga cikin halin na wuce bai da kyau kirkakke da gangan to nan fa'idar fa'idar yin insha Allah zai yi yanzu misali ce wallahi gobe da gidanka mun san insha Allah ba ko mantuwa nayi ko na bai kai gito yana kafara yana kafara tunan da amma ce wallahi gobe da gidanka insha Allah ko da gaske nake a wani abu zai gito ban yi ba wannan insha Allah ta kare min kafara shi fa'ida ka insha Allah amma ka kai insha Allah da gangan da niyyar zara da mun kai da baka ne zuwa ko mun ka tarfa shi ko tana ji insha Allah kai da baka tsaki na ka so da mun kai da ran ka gode da mun ka ko matsala ta saba alƙawari amma in ne kai rantsuwa ka ce insha Allah to wani abu sai gito ya hana ka cika rantsuwa ka to baka fara an dauke maka fara ka huta da kafara amma an baka insha Allah ba karan wallahi ya ji kaza ina masu kan sai ce wallahi wani ya gaji gidana ana Allah ba sana kana su laraba al'ada ce ta karkara ba mutum sai tsaya maka yi to wallahi ka shito gidana to zai lokaci wallahi shito gidanka in nake zuwa sai ka fara wallahi wani ka shito gidana to sai aka ta cikin zamantakewa ta musulmi kan ka sa amma ta an an tabbara kasama mutum nan wanka ma da tuwa ka kwatar ka kare maka fara ai mutum banka wallahi wani ka shi gidana to ana so ka ji zamantakewa ta musulunci ana so ka ji ka tafi zuwa ya kaje zuwa ka dora maka fara to kaje wallahi wannan kaman kaza za mu ka san dai zaka ka kare shi ga kafara ka mishi ka kashi kafara kai abin da yace maka to irin wannan sai ne rantsuwa amma yace insha Allah to kaga nan koda ba yi ba ne zai kafara mata wannan wallahi kaje kana insha Allah kenan ka tana ko insha Allah kenan kaga ba matsala kafara ta sanki akan shi shi ma wannan ruwa cewa man halafa ala yamin duk wanda ya rantsuwa kan wani abu rantsuwa fa qala insha Allah to amma dan insha Allah ka araba ta da rantsuwa nan malami ne kuma gano da kace insha Allah in kai shiku ka ta insha Allah na tare ko kuwa ko kuwa cewa ko kashi an ce abin da yake da magana ne in ka ce kai rantsuwa kai shiga wata magana da makoma baya wanda yake da sakani in dai baka shiga wata magana ba daga baka ce insha Allah ka gama su ba na da shigo magana tana binta ana da ko kusan sai ana so da gama su tare shine kalmar tare ya mutu ya rubuta can daga baya sai kai insha Allah insha Allah to sai ana so da gaskiya magana a gama rantsuwar da insha Allah eh dan tare jiki يتمنى على بالله فقال ان شاء الله كنن تاريخ da zo shi faqal an ta fa tartibu kenan yayi rantsuwa kuma yace insha Allah tarihi ba cire ba rantsuwar da da da insha Allah ce falahin sa alimana anan babu kare rantsuwa wanda za ce yayi balle kafara rawu ahmad wal arab aw sahawi bin bukhari wa anhu wata ruwaya daga shi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala كانت اليمين على النبي كانت اليمين النبي صلى الله عليه وسلم لا وهم قلب القلوب لا وهم قلب القلوب رزوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا وهم قلب القلوب آه نارن أدم جوي زكاتا نعم daga cikin ai Allah shi ne makalabul qulub ko sunan nuna Allah ne ya na ba haka bane na ran da jiyo zakata shi ne Allah ke makalabul qulub kinan shi ban ta ma natsuwa ba hayda billahi ba ko tallahi irin wannan suna Allah ana yarda da su lawun kalmar shi ka kawo na ruwaya da ya rantsuwa da muka duba wata ruwaya Aisha take cewa Aisha wata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ina gano ki idan muna cikin shiri kuma ina gano in kina hushi da ni ba ta san ba ya gano ta sai rasulullah ya kake gane in muna shiri ko ba mu shiri in gana a kuna ba arena ya ce idan kina rantsuwa in muna cikin shiri sai ta ce wa rabin muhammad amma ba ka wata kamsa da shi sai ta rika kuta alaƙa da wata rantsuwa ba da ba ta kawo da ta rabin muhammad ana shiri ne ana shirya ta wa rabin muhammad amma ba shi da ke shi ba mata kayarin muhammad sai ta ce rabbi ibrahim ke ce rabbi ibrahim sai ta ce rabbi ibrahim ke ce wata ce rabbi ibrahim aka ce daga ta ce ya rasu Allah wallahi ko da baka baki na kana zuciya ta rasu Allah ko da abin da kenan na kisa ta mata wata hori da bacin ranta kenan ba shirin amma dai a raina kana raina kenan iya gano ta in ta hana shiri ta ce rabbi muhammad ba shi rabbi ibrahim aka ce kenan irin wannan ruwa ana yasu وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس أصلا رواية الإمام البخاري هناك مسلم أبن ذيك رواية wani mutumin kawai su ya rasu da malka bayan ya ce mashi al'ishiraku billahi mai kabira annabi ce shirka da allah don ci gaba ya ce sun mamaza kuma ha bayan shirka ya ce ƙwaƙwarwa da dai gudun uwaye wata sun mamaza shi ne ce wani minar gamus a nan da ke wai da waya a mutum kabira da ba amma a nan a wannan ruwayar wani abin ne jiru ya ce tuwafi ya kudu sai annan annan kenan ya ambaci yaminin gamus ku fi shi cikin ruwa abdullahi bin abdul asir ne sai ce wa ma yaminin gamus ya rasu da me yaminin gamus ko ba san da ba me yaminin gamus sai annan da wasu fasara ya ce allati ya kakata biha ma da muridin musulmin ko ko fiya kadi mutumin da zai zo ya rantsuwa ta ƙarya ya ci haƙin wani rantsuwar ƙarya ya ci haƙin wani wani ga bayanin da za a baya tun da ita shari'a tana aiki da zahiri ka zo yarda ni da kai muna da aminci da yarda juna sai muke wata mu'amala ta kuɗi na baka wani kaya na mota ce inci ne wani bashi na baka kuraren nan ya kace a ina ka bani kaga za mu je gaban shari'a in ce kawo hujja ni baka bani ba mu a wajen mutum mu gani ba kai galibin hukari ka ce wannan mota wadda ta wacce ta wajen wani ko wannan injin na wani wallahi na wani ita ƙarya kake ko gona ce wallahi wannan abin na wani a wajen shari'a tun da an ce magani na shi ne kai ina shaida da suka yi shaida wannan abin na kai a wallahi ba ka kurin yarda ce ni da shi muka yi na bashi to kaga anan za mu ce kai karanta idan kai rantsuwa kai kai rantsuwa dole mu kira mu gurin gurin ka naka mutuwa a wajen kaga nan rantsuwa ce kai ta ƙarya amma ka ci haƙƙin wani kana cikin rantsuwa ce haram mulahi kwarai kai rantsuwa dan ka ci haƙƙin rantsuwa ƙarya ce kawai rantsuwa ƙarya ce ta yi mini da musu na ba ku misalin wani wani ce muku alame garan Allah shi ɗan umar sama'il wajen katarobin nan katarobin nan ne mutum nan na ji burukin shi sai wata mace tana raba kuɗi tana ba ɗan buru kuɗi zaka shiga shiga shiga biyu na shiga wurin shi shiga ta malam ne bana tana raba kuɗi yake ce abinda aka yi wani ne mutanen benin duka sun kuma musulmi suna mu'amala sai ta ba shi rahoton kuɗi ko jariri zai yau da gobe sai ta nemi kuɗi sai ce aina ni kuyin iri iri kuma na ake wajen ita kun yadda da juna ta bai ba ku ba shaida ina shaida babu shaida aka buga aka je justice aka ta koro sai juti sai turo su wajen sun salami ko lokacin sai nan garan mace ko sun san kusan garan mace sai to mu yanzu ba abun zai la'a rantsuwa to shi ne rantsuwa zai rantsuwa to ku je ku yaro Allah ku je ki yaro Allah ka shiga masallaci aka kawo Qur'ani da aji ya zamna ta zamna ya ji bi kuɗa da shuru sai ta bani wallahi kun ce da bashi kada kawar kai so ya rabu haka da kuka jikan to amma tsoron da zai kawar kuɗa na gaban shi ya tsoron sai abin da suke suke haka sai ake ƙura'ani ta kada mun tafi da Allah duk an ka ƙura'ani malamin bikita zaka ji billahi billahi Allah ko Qur'ani ana kashi dan baka wallahi wannan Qur'ani bai tsoro kaga da aka ta kwalo aka ta shari'a aka ta shari'a aka ji ba ta ko ga mutane wahala ashe kurin kariya ka bashi to kaga wannan inda ya zuwa kaga ba ruwan alƙali dole ba shi dole ta kaga amma ya kaya ruwa ta ki mutane shine haka na abu da haka kenan yaminu bil muslim ko nan zan zana ke cewa mutar wannan tsaftar sai na albani ya kawatar waya da ke ce yaminu bil muslim tattalin diyar balaƙa rantsuwar ƙarya tana rushe gida tana sa iyalan su albarka iyalai gaba daya dimin rantsuwar ƙarya tana ɓata mai albarka ta iyali tana rushe gida da bici rantsuwar ƙarya ƙware babban lahi to kenan wannan shi ne kenan yaminar da musu kenan tana da cikin rantsuwar ita kuma bata kafara ta bata kafara sai tuba kur yaminar da musu suna cewa rantsuwa mai dirimi da mutum a gidan wuta algamus rantsuwa mai diril tana cikin kabira sai mu ga musu wannan shine kenan abin da ya kama kana sai wa an ashta radiyallahu anha fi qawlihi ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bilagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat aymanukum Allah ya ce Allah bai kama tana magana kan wani ayi da Allah ya ce Allah cikin maida ne Allah bai kama ku da lagawul yamin amma yana kama ku bima kasabat aymanukum abinda rantsuwa ku kulla na rantsuwa da yake cewa kafarutu da dama shi da masaki na na shi ba cikin mun kun aw ta da batun aw ki so ta wata da batun kamar din zan su ta iyam to nan ayat aisha tana so ta fasara muku wannan kalma ta la yakhudum la bi lagu me lagu Allah bai kama ku akan lagu ne aisha take tafsirin wannan aya قالت تشي هو قول الرجل لا والله بلا والله اي والله كيرا اي والله لا لا لا والله لا لا والله to yana kana ciwon kai ma amma kuna san harshe kodin wannan kalma yake ba yayi da bane ba da niyyar rantsu da Allah kina irin wannan asha take kin tana cikin lagawo da mi rantsuwar da ba ba ta kafara ba mata kafara kuma ba ka maka da lahi kanka tunda baka yi bane ba dalilin rutsuwa kurin sabo ne gurcin harshe mutu amma abinda Allah ya ce walakin ma akatum iman abinda Allah ya kama ka na rantsuwa ta kafara ko ta laihin abinda kai niyyar rantsuwa ce kurin ka tsaya ga dangadan ka sa Allah cikin abin ka rantsuwa da Allah baka kaza ko zaka kaza to wannan shine rantsuwa kullalla naka da kenan ita ce ake ma kafara ko aka maka da laihin kai ya kake amma wannan rantsuwa ko kuma mai bayani a baya saka tsada ce wani wallahi wancan kaza ne ko wancan wallahi wancan wani ne sai da yazo ga ba haka bane ba to ba wani kafara lagos kana cikin lagos ne dan kai kai tsakanin ka Allah kana tsammanin abun haka ne zo ba haka da abin da kai rantsuwa a wajenka ka rantsi kana da abun haka ne sai zo ba haka ba ba magana kafara sun ce ku misali na magana wani abu da ce wallahi kaza aka yi kai da kanin da haka ne sai rantsuwa a gano haka bane ba ba ta kai kafara kuma rantsuwa da ake ma kafara kuma magano zai yi kaza a gaba bai yi ba ko banna kaza a gaba sai da yi amma ita ta baya imma wani ba ma kafara irin wannan la wallahi wallahi ko tsaman da ba haka bane ba ko ko da ƙarya da man kai ta da abin da ya wuce kaga ai ƙarya ce tunda ban ta haka bane kadan gaba kadan kana wani ƙarya ce dole dole ba su kafara biyu ba kafara babu laifi daya ta huce kafara sai tuba ga Allah biyu wanda ba su da kafara ba su laifi ta yi wannan wannan lawan laifi wallahi cikin hira ta biyu su na rantsuwa kana tsammanin abu kaza haka ne zai haka bane ba wannan biyun ba su kafara kuma babu zini ita ta ukun su ita ce mai ba ta huce kafara laifi ne kabira kuma ƙarya ce Allah ka baka zai kanta ta rantsuwa ƙarya sai wanda muke magana za mu ga magana mai hukuncin kafara da kaza rantsuwa ce kai wanda zai yi kaza mutukina a gaba zai yi kaza ko banda kaza banda yi sai kai zai yi ba kai ba shikenan su da kai ma kafara a kai ce sai آه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين سما من أحساها دخل الجنة متفق عليه وساق الترمذي وابن هبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعد وبعد na abin da yake magana abu hurra ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 sama Allah iya da sunaye 99 ya ce gomiya tara da tara wannan sunaye man ahsa dakhala aljanna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to nan kalmar cewa Allah iya da sunaye 99 na daidai ba iya ƙayyade ba sunan Allah gaba ɗaya 99 ne saboda nasarar iya wata addu'a da yake karantarwa launin asa alaƙa bisu da saboda da zai samai da nasar awon zai tafi kitabaka a wasu a tattabi fi ilmin gaibin da Allah na roƙonka da sunan da ka ambaci kanka ko sunan da ka keɓance wani cikin bayinka akwai sunan Allah wanda Allah ba mu ba kowa san shi ba idan da muna da kisa ta fada annabi Suleiman wanda ya nemi dai wannan gadon Bilkis wa zai kawo kala surtu min jin ce wani yace shi wata gira ce zan kama shi kai ka tashi wani yace zai da rubutun kitab ko me ilimi da cikin kitab ce zan kama shi kai kibta ido ko annan hirbe da ido zai ka a gaban shi ta bismillah zan kama shi ta akwai sunayen Allah wanda ba kowa bai zo ya ce a yi a wasu ta'asar da biyu fi ilimin gari da ko sunan da ka keɓance kanka da sanin shi kenan sunayen Allah ba su da wannan iyaka kaza kenan don kanka fasara a Allah sunan shi ta shi tattare a wannan wata fadala ce wasu sunaye sunaye ne na Allah cikin da tara wanda ya kiyaye wani suna cikin da tara zai shiga aljanna nan kiyayewa ce daga cikin haddacewa kadai a ka haddace kuma ka san ma'anar kuma da yarda da abin hukunsa wani shi zaki da alƙawarin shiga aljanna tunan mas'ala ta gaba shi wannan suna ina suke 99 abin da ya shahara shi ta yake ce maka anan wasaqa tirmizi wa bin hibban al asma' inda sai su da su da kana rubuta ta kaza ga sanan ana haɗe wanda wanda wanda ga sanan da cikin wanda sanan mai da suka hada cikin tawari ko ana ana hada su wayannan sunaye da suke rawatu da zero to wanda suka shahara akan suna Allah ba mata tara wannan ba manzon Allah bane ne an wato idraji ne wani daga cikin ruwa ya shirya sai shirya sunayen sai ya zano ya suna 99 da wannan suna suka shahara akwai suna ga ba ma suna Allah bane ba an yi inkarin wasu suna da cikin sunan Allah kuma wasu da kawata maga ma Allah su da haka shi ne yanzu malamai za ka daban-daban wajen kowa da duk abubuwan da mai masu ishtihadi nemo irin wannan sunaye da na alƙur'ani da adibu hadisai ingantattu kowa da usaimin akwai da fitar da musamman kan wannan shi kan shafin suka mai naka akan abin da ya wadi shi ma ita ne ba bane ba illa in almuhimmi dai wanda sunaye babu littahi ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ko wanda je rusu gaba ɗaya ga su kun abin da ya tabbata a Qur'ani ko suna ingantatta ko malamai da dama suna sun ijtihadi kowa ya kawo nashi kun an samu rubutu tsakanin malamai su ce a kai ma da kace kaza na da wani ce a kusun da wani amince ne da amince sunan da ba sun fata aikin Allah ne wannan da kace dai wata fadala ce Allah ba sunaye tis'in da tara ma gaskiya ba mu kadaiyan a ce ma kasuwar sunan gaskiya magana kowa ya zai bi ishtar wani malami da da shahara su abin da mai sauki wurin suna Allah ga sai a Qur'ani wasu a ruwa wurin da kuma wasu musulmi da san da malami ne kwarai ba ci kokari ka dauki da cikin malaman alwa ka tace masha Allah amma wanda kace ba amana ka kace annabi da shi ma ishtar shi ne nan me dalilin ka wannan ruwaya dalilin kawo na ruwa a wannan wurin ba fara wace matakki da ke suna a cewa kenan ɗaya daga cikin suna da abin da yake sunan allah ne magana kenan duk sunayen Allah kana iya rantsuwa da su rage nan duk abin da ya tabbata sunan Allah ne ko a ƙwaƙwani ne su a suna su kurin kana da dama ka yi rantsuwa da shi da nika ruwa abin kenan ba rantsuwa ta kuma ta kana ba rantsuwa ko hezai da Allah kurin ko hezai billahi ko bi rahman akwai malamai masu ganin wannan ra'ayi ba rantsuwa sunan Allah gaba daya sai da a rantsa da suna wasu sunayen Allah shi kana ka maka hurukai ka maka lawu muka limin kulu ya ka maka kenan ka limin cikin wancan sunaye amma kashi wani abu ne na amma ya cika sunan Allah a takaice dai kenan sunayen abin da yake bi sunan Allah ne shi ne aka shar'anta rantsuwa da shi ba rantsuwa da wani abu daban ba sunan Allah ba sai na ga wannan shi ne abin da in lakurin yanzu mai kace za mu yi na yake ce na ya kamata ana ga matsaya tsaya bakin abaran kowar shi dai suna in mutum zai rantsuwa ko ya rantse da Allah an ta rantsuwa da Allah ya ɗauka da sunan Allah ko sufar Allah mun ce kuma magana ta ƙur'ani iya daga cikin cewa kalamun lahi ne kenan siffa ce ta Allah wanda an kai rantsuwa da shi ba laifi bane ba kuma ya tabbata ga labar mas'ud cikin sahabbai ya tabbatar da halittar haka amma ka albani rahimahullah cikin sassa sahiya kuma ta daga imamul bayhaqi ya kawo ruwaya ta wancan tabbacin da aka haka ina ga cikin sahihi sunna ya kawo irin hanyoyin rantsuwa shi ma ya kawo da wannan magana ta rantsuwa halin ta rantsuwa da alqur'ani wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته